طريق العلي عليه الصلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي عليه الصلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي أبى القلب إلا أن يكون متيما هل فضرا بالنبي محيما أبيت بليلة صار منشدا لذكر الذي قد طاب بدءا ومختما أساجد فيه الورق ليل وجيرتي نعم وجبني كالمزانب مضرما أنظم در اللفظ في ذكر وصفه وأحسن بوصف البدر درا منظما محمد مفتاح الفتوحة سيدي وكاتم سلك الرسل ختما مقدما به نال كل الأنبياء منالهم به زينة الحضرات وقر وعزما رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومؤذما فنشأته كنزية الحق وحده لذاك أتانا قاسما ومقسما
السلام عليكم za mu tashi a kan aya ta saba'in da uku wanda zai karanta mana ayyukan shi a cikin alimi shi na sandoki wanda zai fassara maganin shehu islam a shehu bayan sandoki wani allah ta'ala an kasar allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله وإنك لتهديهم إلى صراط مستقيم يا رسول الله وإن لما قنقلوا بلنا لك أبريتكي سنة شيوا suna dandana wa Allah abokin tarayya cikin mulki suna dandana masa ‘ya'ya kamar yadda waɗansu harnar laraba suke cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne amma dukansu mata ne kamar yadda nasara suke cewa Allah yana da ɗa a billahi kamar yadda suke cewa in an mutu ba a tashi kaji maganganun banza abin da yana ko zaman lafiya da su kenan wai suna so ka goyi bayan su a cikin waɗannan abubuwa da suke faɗa littafin kai goyi bayan su Allah ji a wa da ba na kwawa a hun lafasar samawa da lardunan fihin ولديناهم بذكرهم عن ذكرهم معرضون هل أخذوا أم تطلب خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك كيدنا لتدعوهم والله كان كرا متاني إلى صراط مستقيم zuwa hanya madaidaiciya tun zamanin saukan wannan alkur'ani kake kiran arnan makka zuwa hanya madaidaiciya har lokacin da kankanci duk duniya gaba ɗaya da an ce maka wa anzir ashira ta kalan rabi kai wa'azanci dangin ka makusata da abu yayyar wata sai aka ce qul ya ayyuhan nasu a kira mutane gabaki ɗaya a ce ubudu rabbakum ku bauta Allah Ubangijinmu, to ko da kira kai da na larabawa danginka da na duk duniya gaba ɗaya shiryarwa ne zuwa ga hanya madaidaiciya, hanyar da za a ba Allah mahalicci haƙƙinsa a kore masa abin da bai dace da shi ba, ba da abokin tarayya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bai aihu ba ba haife shi ba, ba shi da kini kini a wurin ba shi da kowane kini a gare shi subhanahu wa ta'ala su ko mutane ka nuna musu yadda za su zauna lafiya kowa a ba shi haƙƙinsa babba a girmama shi karami a ji tausayinsa malami a ba shi haƙƙinsa a na magajin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine hanya madaidaiciya wa innaka latadihim لتهديهم إلى صراط مستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم كان كرا من الزواج هنيا مريد إن وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون سبودا أبين muninsu ba kawo zamiri ba ya kawo zahiri mawdiyar mudmari kamar za a ce wa innahum ya ka ce wa innal ladina la yu'minu bil akhirati sani waɗannan da su imani da tajin kiyama ba sun ji an mutu ba a tashi ba lanakibuna wallahi masu bauɗewa ne an sirani gabanin hanya madaidaiciya
ولو رحمنا لهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في ولو رحمناهم وكتبنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون طغيانهم يعمهون ita wannan sura ta Makka ce amma wannan aya da muke karantawa a Madina aka saukar da ita bayan yakin Badar wa inna lam yalamina ka bisna wa law rahimnahum da mun tausaya musu mun yi tausayin su wa kayyamna ma bihim min durrin muka yaye musu dukkan damuwa dukkan cutar da za ta cuce su ta jiki ne ko ta hali ne ko ta yunwa ko ta yaƙi damuwa dai kowace iri inda mun ji tausayinsu mun yaye musu wannan bayan mun yaye musu za su sake komawa walau ruddu da adu walau ruddu da adu ko da an mai da su an an an ba su tsoro an an horar da su ba za su horu ba za su dawo su maimaita laifin da suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kafirai suka dame shi a Makka bayan ya shekara goma sha uku yana isar da aikan Allah a lokacin shekarunsa sun kai hamsin da uku kenan na rayuwa na annabci kuma shekara hamsin da uku to sai Allah ya umurce shi da ya gaura ya koma Madina saboda ya kafa daular musulunci yahuda da sharrin waɗannan kafirai wanda suke hana wa mutanen da jin daɗi zaman dole ne sai an koya waɗansu sahabbai a waɗansu gidaje ana koya musu karatu amma ina fito fili sai bala'i sai duka sai jin yadda su ciwo amma duk da haka ubangiji yana cike da ikonsa annabi ya cike da rajojinsa amma haka Allah ya ga dama shi Allah ba a tambayar dan me la yusalu amma ya faru da ya aura ya koma Madina da zai karin sai yi addu'a yace Allah na roƙe ka waɗannan miyagun mutane ka horar da su da irin yunwa ta shekara bakwai irin shekarun annabi annabi Yusuf da yake zab'an ya damar su samu wahala na shekara bakwai na yunwa kuma Allah ya karbi addu'arsa sai yunwa ta kama su aka tsare ita inda ake kawo su abinci duka aka tsare aka hana suka yi ta jin dabbobinsu suka yi ta jin mushe suka yi ta jin abubuwa su dan daga gashi su hada da jini ya zama kaman a kaman mata suna ci saboda yunwa to ana cikin haka bayan an yi yakin badar kenan sai abu su yana shi ne shugaban kafirai a lokacin sai ya je ya tattaba zon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kana cewa Allah ya aiko ka ne don rahama ga talikai ka kashe manya da takobi ka kashe yara da yunwa to ina rahamar da Allah ya aiko ka da ita kenan to shi kenan sai Allah ya ce da mun ji tausayin su muka yayi wannan bala'i wa law rahimnahu da mun ji tausayin su ka shamna ba bi min zurrin muka yaye musu wannan wahala da suke cikin kuka din nan ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون والله لا تساكي بلا تتوب با za su sake su zurfafa a cikin kafircin su kamar da saboda haka wannan ayar ta sauka ne a madina amma aka sa da cewa domin hukuncin yadda yake idan an kawo aya annabi yakan ce a sa ta cikin surar da ake ambaton abu kaza to sai a sa ta wannan suratul mu'minina ko suratul mu'minuna sura ce ta makka amma wannan ayat ta madina ce
ولقد خلناهم بالعذاب فمسنا نور ربهم وما يتضرعون ولقد دخلناهم بالعذاب وما استكانوا لربهم وما يتضرعون حقيقة gaskiya ne mun kama kafirai na makka da azaba mun kakkaje manyansu a badar mun kashe abu jali da utuba da da shaiba da duk manyan kabarai guda saba'in muka kashe muka ɗaure maka saba'in muka baka sai yadda ka yi muka karye kashin bayan kafirci hakika mun samu su azaba amma duk da haka ai ba su tuba sun rusuna ba ba su rusuna sun yi tawali'u ba saboda jin wannan abin da muka yi musu din akwai ma wanda yake shi ba zai taki gyaran gashin kansa ba ba zai taki kwana da matarsa ba sai an sake yin yakin da aka ci Muhammadu bayan Badar saboda rashin tuban rashin ja da baya rashin yin tawali'u wa Allah wanda ya azabtar da su don ya horar da su don su horu ba su horu ba وما استكانوا لربهم بس كان كان تكاي والله ubangijin su ba وما يتضرعون بس يتوالوا ba
حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم hatta idza fatana alim baban فيه مبلسون za azabin shadidi za hum fi mubridun suna cikin kafircin su ba za su tuba su yi tawali'u su horu ba sai mun bude musu wata kofa ta azaba kofar azaba din ita ce yakin badar a wani kauli kofar azaba din ita ce lokacin mutuwarsu a wani kauli ko kuma wutan jahannama wata kofa ma'abuciyar azaba mai tsanani idza hum fi mublisun in sun kai wannan lokaci kam sun riga sun ɗebe tsammanin samun sauki ko canji وهو الذي أنشأ لكم سمعا أبصارا وأفئدة قليلا ما تشكرون
هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو إلا شيء الله هو الذي أنشأ لكم السمع wanda ya halitta muku kunne na ji wa tara ya halitta muku ido abin gani wa idata da zuciyoyi wurin hankaltar kowane abu ki dan adam wata hukuma ce babba haɗaɗɗiya wanda Allah ya haɗa akwai inda ake kiran ɗan adam nafsu wato nafsu irin rai wanda ake aihuwar ɗan adam da shi wanda yake cikin jinin nan aka hudo da shi to shi na ke kiransa nafsu to wannan nafsu shi bai san komi ba mai kyau bai san komi mummuna sai abin da aka koya masa shi ne zai rike sannan sama da wannan domin shi yasa dan adam yake fitowa duniya yana jin komai lokacin da aka haife shi amma baya gani sai bayan kwana uku ya so ba gani hankali kuma na cikin zuciya sai bayan shekaru zai zo masa saboda haka haka jera su haka tab'a wa lafsara wa lafida wannan manyan alherori an maka kunne ne kai dan adam don ka ji labarin Allah ka ji labarin alheri na lahira da na duniya don ka neme shi ko an nuna maka yadda za ka yi ka neme shi kuma an maka ido don ka ga abubuwan mamaki na Allah ka ga alheri don ka aikata shi ga sharri don ka nesance shi sannan zuciya kuma ita ce mai hukunci domin daga nan an wuce zuciya sai hankali daga hankali sai rai rai wanda yake na dan adam mai hankali ba irin na dabba wanda aka haife shi da shi din nan wanda yake cikin jini ba to daga nan hankalin nan sama da shi shine rai sama da rai kuma shine wanda abin da ke sirri tsakanin bawan Allah da Allah wannan ko na kafiri ne bai da iko ya sabi Allah amma rai idan na kafiri ne hankali in an kira shi an kira shi kasa firin da ke ra'in kun haka inni jazaitumul yawma bima sabaru annahu humul faizun bayin nawa waɗanda kuke musu dariya a duniya kamar wanda ba sa sallah suna cewa wai musulmi suna sarsa da ƙasa suna yin mitin suna sun maida mafin wasa su ko wanda ba sa ɗariƙa suna sukan masu ɗariƙa to Allah ya ce inni jazaitumul yawma bima sabaru musulmi na na saka musu da aljanna saboda haƙurin da suka yi wanda suke musu dariya kuwa yarshu ne za a yi wa dariya za a kora sai a kai su wuta inni jazaitum al-yawma al-yawma yau inni ni jazaitum na saka musu da da imanin da suka yi da gamarar da suka nema da tausayin da suka nema musu na saka musu da wannan annahum su wa'annan bayina hum sune al-faizuna wanda suka rabu babban rabo ku ba ku samu ba كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل الآتين قال سيا تنبيزوا كم لبثتم في الأرض wai zaman ku na duniya kamar shekara nawa kuka yi a duniya da mutum zai shekara dubu yana jin daɗi a duniya ya ɗanɗana mutuwa sai ya mace dukkan daɗin da ya sha tambaye su shekara nawa kuka yi ai min mu mun riga mun mance ko kwana ɗaya ne ko ko ma rabin kwana ne da bin zai mana ba da yau fatsari adin mu dai mun manta Allah ubangiji sai dai ka tambayi malaiku su za su iya kiyaye zaman da muka yi a duniya in labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun zaman da kuka yi a duniya komai yawansa ai dan dan kadan ne dangane da nan lahira da kuka zo lahira nan in an soma ba a bari in an shiga cikin wuta azabar jahannama ba iyaka a'udhu billahi in an shiga ni'ima cikin aljanna ba iyaka Allah ya sa da mu da fadlarsa da rahamarsa a zaman ku na duniya komai da dai wanda kuka ya dan kankani ne in daɗi kuka ji ma a duniya kun ji daɗi dan kaɗan kun zo azaba ba iyaka in wahala kuka sha a duniya ma kun wahala yar kaɗan gashi za ku shiga aljanna za ku dawo cikin aljanna har abada saboda haka mutane a mai da hankali don Allah kada duniya ta dace yaudare mu ita duniya fa yar kaɗan ce ka ji daɗi ɗan kaɗan balle daɗin duniya ma yana gaure da tashin hankali ba a barin daɗin duniya ta fi kadai sai an raka shi da tashin hankali ga rashin lafiya ga bakin ciki ga tsoro duk abin da ya same ka ya dame ka duk abin da ya samu naka ya dame ka komai jin daɗin ga duniya dole sai an gauraya da rashin jin daɗi malamai suka ce da lahira ce aka gina ta da taɓo wato ginin bani-bani amma ba za a yi ciwo ba ba za a yi bakin ciki ba ba za a tsufa ba duniya ko aka yi mata irin gini irin na aljanna amma za a yi rashin lafiya za a yi ji tsoro za a yi bakin ciki za a tashi daga duniyar to da sai a zaɓi lahirar nan da aka gina ta da bani bani wanda za a zauna har abada ba bakin ciki ba yunwa ba ba kishirwa ba tsufa ba rashin lafiya ba kowane irin tashin hankali da mai hankali zai zaɓi lahiran nan ya bar duniyan nan da aka kera ta da irin ginin lahira balle ma ita duniya aka kera ta da ginin bani bani wani wuri ba katangar kara wani wuri ma cikin ganye ake kwana amma lahira wato gininta hankali ba zai iya ɗauka ba don kyan wurin kuma za a dawo ma ciki ba tsufa ba kora ba bakin ciki ba tsoro za a doma shi har abada ga kuma ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ga ganin Allah kullum jin daɗi ba iyaka Allah ya da mu da farlasta ga Allah jama'a musulmi mu yi haƙuri mu yi haƙuri da duniya bauta wa Allah kada duniya ta mana asaran lahira to Allah mu yi haƙuri wannan magana da ake gaya mata Qur'ani mu ba ake gaya wa masu rai wanda suka mutu maganar su ta kare su riga sun tadda abin da suka gabatar wanda ba su zo ba ko ba su zo ba mu muka zo yanzu muke cikin lokaci yadda za mu gyara abubuwanmu Allah ya ba mu ƙarfi guda biyu ƙarfi guda biyu mutum ba da iko ya koma ya gyara aikin da ya bata jiya ko aikin da ya bata bara ko aikin da ya bata shekaru da suka wuce Allah ya taimake mu ya ba mu tuba idan ka tuba duk abin da ka bata ko na shekara nawa ne tuba zai yi wannan bannan duk ya gyaggyara maka har iyakan shekarun da kai banna kaga Allah ya taimake mu da wani irin karfi na tuba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah zai yabe maka abubuwa da duk ka bata ko na shekara nawa ne shi Allah mai iko ne mai farala ne karfi na biyu baka da iko ka je gobe kai aikin kirki ko ka je baɗi kai aikin kirki duk lokacin bai yi ba amma sai Allah ya babu wani karfin da zai je mana gobe ya je mana baɗi ya je mana shekaru masu yawa gaba ya tafi tun ba mu je ba wanne ne wannan niyya mai kyau in kai kulla niyya mai kyau niyyatu mu'min khairun min amalihi niyyar mu'mini ta fi aikin mu'mini karfi ka kulla niyya mai kyau zaka bauta wa Allah ba za ka zaɓe shi ba wannan niyya sai ta tafi ta gyara maka ayyuka tun lokacin da baka je ba قبل لبثتم في الجنة قالوا لبثنا يوم الأول فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفعجبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ya ku kafurai da ku kafirce wa Allah da annabawa da abin da annaba suka yi bayani ku kafirce ya ku azzalumai da fajirai kun san Allah amma kuna saƙonsa kuna ludu kuna zina kuna sata kuna shan giya amma kuna musulmi kuna zaton Allah ya yi ku ne kawai don ya sake ku dore haka nan ya bar ku ba mai kiwo a ba haka bane Allah ya kawo ku duniya ne don ku bauta masa bautar kuma a ji ta a bakin annabawa waɗanda yanzu malamai su ne wakilan annabawa ku ji a bakin malamai su karanta muku Qur'ani su fassara muku ku gaya muku abubuwan da Allah yake a yi ku yi wanda ba ku iya ba ku tuba wa Allah a gaya muku abin da za ku bari ku bari wanda ku iya bari gaba ɗaya ba ku tuba wa Allah ko ba na buɗe saboda haka Allah bai kawo mu duniya don bauta wa kanmu ko bauta wani ko bauta duniya ko bauta shedan ba don mu bauta masa ne wai yace muna tsammanin an kamu ne kawai sai a bar mu sakaka dore ba mai kiwo a a akwai ka'idoji akwai ayyukan farillai akwai nafilfili wanda Allah ke so mu yi akwai kuma haramun wanda Allah ke so mu nisance su akwai kuma makaruhi akwai mubayi wanda Allah ya halatta mana mu yi ba hana ba annaba karan naku abadan kuna tsammanin na halice ku ne don wasa in barku haka sudan wanda kuma yana na turja'un kuna tsammanin ba za ku mutu a tashe ku bane ha ku yi tsammanin ba haka bane za ku mutu za a tashe ku وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب الأرش الكريم حقيقة الله تبارك وتعالى يا توككا gabarin a haɗa masa wani abokin tarayya ko a dangana masa ‘ya'ya ko a dangana masa gajiyawa daga tada matattu bayan bayan sun mutu Allah ya ɗauki gabarin abubuwan da kafirai suke faɗa da azzalumai suke faɗa duk Allah ya dawo gabarin wannan fata Allah al-malikul haq Allah shine sarki mai sarauta ta gaskiya wanda yake shi malakutu kulli shay'in huwa jiru wa la yujaru alayhi Allah shine sarki mai sarauta ta gaskiya wa ta'ala Allah al-malikul haq la ilaha illa huwa babu wani sarkin da ake bautawa da cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa duk wanda ya bauta wani Allah ya halaka Allah ba shi da abokin tarayya shi kada ake bauta masa la ilaha illa huwa rabbul arshil karim babu wani wanda ake bauta wa cancanta da gaskiya illa huwa sai shi kadai rabbul arshil karim ubangijin al'arshi mai girma shehu ibrahim radiyallahu anhu yana cewa mai jalalai ne a fassara da yana yana fassara kursi da al'arshi amma abin da ya kamata in ce Ibrahim ya kamata a basu al'arshi daban kursi daban yadda suke a Qur'ani amma jalalai ne yana fassara kursi da al'arshi yana fassara al'arshi da kursi la ilaha illa rabbul arshil karim amma yad'u ومن يرحم الله إلها آخر لا برهان له به ومن يرحم الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يبلغ الكافرون dukkan wanda ya bauta wa wani Allah tare da Allah ko wani Allah ya bar Allah bai da wata hujja cikin yin haka Allah shi kadai ne abin bautawa amma ya kuma la ilaha illa Allah la burhan lahu bi fa inna ma hisabuhu inda rabbih amma dai sakamakon wanda ya bauta wa wanda ya bauta wa wani Allah tare da Allah sakamakon sa yana wurin Allah zai je lahira kun ji irin sakamakon da za a yi musu dai za su yi ta ƙaraji su yi ta ƙaraji su rika cewa mai da su duniya za su za su bauta Allah shi kadai za su faɗi la ilaha illallah kun ji dai abin da muka karanta wanda ya wuce duk wanda ya wuta wurin Allah abin da zai same shi kenan zai shiga wuta ya ta ƙaraji ya ta ƙaraji har yana cewa a wani lokaci su yi shiru wai su yi haƙuri ko Allah zai ji tausayin su wani lokaci su yi ta ihu ko Allah zai tausaya musu to tun wannan lokaci bai zo ba ya kamata mu yi ƙoƙari ya jama'an musulmi duk abin da ake bautawa Allah da shi mu bauta masa da shi duk abin da ake nesanta wanda Allah ta nesance shi na haramun mu nesance shi tun lokaci bai yi ba wa ya kuma Allah ya hada la burhan lahu bi fa inna ma hisabu inda rabbi wannan dai sakamakon sa yana wurin Allah ubangijin sa innahu la yubdul kafirun farkon wannan sura an ce ga dabla al mu'minun tun da yake ga dabla al mu'minuna mu'mine sun samu babban rabo amma kafirai la yuflihu su ba za su samu wannan babban rabo irin na musulmi wanda aka samu karshen da udaki mun wari su nan da su na firdausa ba kar indahu yadda lamarin yake alkafiruna kafirai la yuflihu ba za su samu babban rabo ba mu'minai su ne ake cewa ga dauna al-mu'minun innahu la yuflihu kafirun وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا رسول الله كما يد مكا غيا مكا أتكين باين الله إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين أما تينك نلي ما من دكا باين الله غباء كي ذاك فار فدين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ثورا باين الله كما سبيك تكين هنكا تكين هنكا دين Allah mun makun imani da kai da abu da dukkan manzanninka suka zo da shi mun yi imani da shi muna roƙonka kai mana gamara kai mana rahama kai ne yayyen mai jin kai wa anta khairu rahimin ya rabbi ya ubangiji igfir kai gafara warham kai rahama wa anta kai ne khairu rahimin fiyayyen wanda yake jin kai آيات بينات wannan sura da za mu shiga ita madaniya ce ita madaniya ce ta sarko tsakanin hijira tana da shekara kamar hudu ko uku zuwa hudu na tsammani yawancin ayoyinta masu sauka cikin watan shabana ne irin wannan ta fara da bismillahir rahmanir rahim suratu nanzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun wata sura ce wanda muka saukar da ita abinda duk ba ta wani cikin kowace sura ba sai wannan ita kadai kowace sura za a karanta ta ne kawai a ga abin da ta kunsa amma wannan sura za aka ce suratun wata irin sura ce nan zallaha wanda muka saukar da ita inji Allah fiha ayatun bayyinatun wato akwai ayoyi bayyanannu la'allakum tazakkaruna saboda za ku wazantu abin da yasa aka faɗi wannan akwai wani abu muhimmin gaske wanda bai zo cikin kowace sura ba sai wannan surar shine hadisul ifki wato mace in ta zama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi karfin a jefe ta da mummunan magana ko ba yar abubakar ba ce mace in ta zama yar abubakar ta fi karfin a jefe ta da mummunan magana ko ba matar manzon Allah ba amma Aisha yar abubakar as-siddiq matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan aka jefe da da miyagun maganganu wanda saboda maganganun da aka jefe da sai da Allah ya saukar da ayoyi goma sha shida saboda a barrantar da ita a nuna cewa munafukai ne suka yi mata ƙarya tana nesa da abin da aka faɗa al-khabisatu lil-khabisin miyagun mutane miyagun ayyuka miyagun maganganu na miyagun mutane ne a tsayyibatu da tsayyibin wa tsayyibu da tsayyibat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai aje wani abu mai kama da najasa kusa da shi ba balle cikin ɗakin da balle kan gadonsa saboda wannan ne aka faɗi ayar surar da farko aka suratu wata irin sura ce mai ban mamaki anzalnaha muka saukar da ita في آيات بينات لعلكم تذكرون وأنزلنا فيها آيات بينات muka saukar da wasu ayoyi a cikin tabayyinatin masu yin bayani la'allakum tadhakkaruna watakila za ku wazantu الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائبة من المؤمنين الزانية هكونش مجمع الزنا والزاني دنمج مع الزنا الزانية والزاني أوجن ساتا أكجبات الدنمجي wattariku wattarikatu faqtau aydihuma domin namiji shi ke da karfi da karfin hali na sata mace ba ta da karfi ba ta karfin hali na sata kamar irin namiji saboda haka wajen sata aka gabatar da namiji zina kuma aka gabatar da mace domin ita mace in bata yadda ba duk duniya ba wanda zai iya yin zina in mace bata yadda ba ba yadda za a yi domin abun Allah ya kai shi wani wuri mai nisa ne sai ta yadda tukuna ai wannan abin an taɓa kama waɗansu mutane a nan ƙasarmu wani babban mutum da wata yarinya sai aka ɗauka wa shi mutumin lauya da aka ɗauka masa lauya lauyan ya je shi kuma wannan suka ɗauki lauya su ma da aka je lauyan namijin sai ya ɗauko kwalaba irin kwalaba dai da muka sani na na na coca cola ko wata irin kwalaba ya ɗauko tsinken tsire sai ya baiwa shi lauyan masu matar sai ya ce masa sa tsinken tsiren nan cikin bakin kwalaban nan sai ya sa ya ce cire ya cire ke sake sawa sai yana yin haka haka haka haka haka haka har ya kasa sawa yayyai ya kasa sawa ce to matar ita ta yarda ka ga yanzu ni da na yarda da farko ka sa dinkin tsiye cikin kwaraba yanzu ko da bai yarda ba ka ka kan sawa saboda matar ita ta yarda aka yi mata saboda haka dai dama sai mace ta yarda ke lalatar zina in ba ta yarda bai yiwa sai dai a fi da karfi ko a ba ta tsoro a ce in baka yarda ba zai baki yarda ba zai yanka ki ko in baki yarda ba zan buge ki da bindiga to ko kuma a yi mata karfi faɗe kenan amma in ba haka ba zai ba zai yi ayi zina ba in mace bata yarda ba saboda aka fara kawo sunanta wajen zina azzaniyatu wazzani mace mai zina da namiji mai zina Allah ya kiyaye mu sharrin zina fayyidu kullu wahidin min wa miyata jalla kowane ɗaya daga cikin mutum biyun nan ku yi maza bulala ɗari ɗari nan kan ba raba an ba matar rabi an ba shi rabi ba kowa ɗari ɗari zai samu wato wanda suke su taɓa yin aure ba ke hukuncin waɗanda su taɓa yin aure ba in suka yi zina aka kama su kamun kuma yana da wahalar samuwa sai an samu mazaje guda hudu ƴaƴaye waɗanda ba bayi ba musulmi waɗanda ba marasa addini ba masu hankali kuma wanda ba su taɓa yin karya an musu bulalan ƙazafi ba su hudun nan dukkan su zo su gani su ce sun ga zakari a cikin farjinta kowa ya bada wannan shaida duk su hudu su cika in sun cika to nan ne za a yi hukuncin a yi hukuncin a yi musu bulala ɗari ɗari wato wanda wasu taɓa yin aure ba kenan amma wanda suka taɓa yin aure a hukuncin su jefewa amma wannan abu baya cikin alkur'ani don an riga an shafe hukuncinsa da akwai shi an an karanta amma kuma sai aka shafe karatun aka bar hukuncin الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة آه، har zuwa ƙarshe da aka shafe karatun aka bar hukuncin sai na umaru ya ce ba don kar a ce na yi ƙari cikin alƙur'ani ba da bayan an gama ƙur'ani gaba ɗaya zan rubuta hukuncin jebe namiji musani da mace musana don saboda ya zuwa cikin alƙur'ani an ɗauke an ɗauke karatun an bar hukuncin annabi ya jefe mazinata abubakar ya jefe mazinata ni ma na jefe mazinata saboda jefe mazinata yana nan hattakin duniya kar waje ce baya cin alkur'ani ba zai hukunci da shi ba kuma a cikin tafsiri mutanen Murtaniya sun tambayi shehu da ya karanta wannan ayoyi na zina da hukuncinsu yace eh gaskiya ne wato gwamnati dole ne a cikin zartar da hukunci in ba gwamnati ta musulunci mutum ko wannan abu ya faru gare shi ba zai kashe kansa ba ko ba wanda zai masa hukuncin wannan saboda haka wai in ba gwamnatin musulunci yanzu kuma mu Najeriya nan ba mu da gwamnatin musulunci gwamnatin musulunci ba mu da ita wani ta imani da Allah da abin da Allah ya aiko annabi da shi ba mu da ita akwai musulmi cikin gwamnatocin amma ba gwamnatin ce musulma ba saboda haka kuma jiha ba ta da iko ta zartar da hukuncin kisa ba ta da iko ta zartar da hukuncin kisa don ba ta da gwamnati nata na kanta ta a ƙarƙashin wata gwamnati ne ba ta da sojoji ita gwamnatin jiha ba ta da kuɗi nata ba ta da fasfor nata saboda haka tana ƙarƙashin wani ragaya ce a daure a cikin wani ɗaki saboda haka a gwamnatin jiha ba ta da iko ta zartar da hukuncin kiza kuma gwamnatin tarayya ba ta imani da abin da Allah ya ku annabi da shi ba saboda haka tsakaninmu da abubuwan al-shamil kasiba sune shahada abu tun daga alamul malakuti alamul jabaruti alamul alamul lahuti to wannan sune ghaibu wato abu ne wanda yake koye gare mu mu amma wajen Allah shi ba shi da raibu komi Allah ya san shi abin da yake buyawa mutane shi ake kira da gaibu Allah babu gaibu gare shi hali ya dauka ma shirku daga bari gaba ta fi hada masa
رب فلا تجعلني في القوم الظالمين
rabbi ma turiyani ma yu'adun rabbi fala tajalni min alqawmi zalimin ka gaya wa Allah ubangijin ka in ji Allah din ka roƙe ni Allah ya ce annabi ya roƙe shi kuma Allah ya ce mu ma mu roƙe shi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum komai in za a yi sai an fara da annabi kama iso kanmu ka gaya wa ubangijinka ka ce rabbi in ma turiyanni ma yu'aduna wannan azaba da aka yi wa kafirai alkawari idan ka kai ka kai tsawon kwana na har inda lokacin da za a yi musu azaba to ba a yi musu azaba su kaɗai kan da shafe ni da mutane na domin wata ku fitina da la su ban nan lafiya da wani kasa ubangiji ya ce ku ji tsoron fitina wanda in an take ta sakamakon ta ba zai tsaya kan wanda yi ta kaɗai ba sai ya shafi wanda baya ciki to ka roƙe ni ka ce ko da na ja kwanan ka kaga azabar da zan musu sai ya zama ban da kai su kadai ban da kai da mutanen ka kuma haka aka yi da aka yi yakin badar aka kakkace kawaye manya manya guda saba'in aka daddaure kawaye manya manya guda saba'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau sai dai mutane wanda suka yi shahada kaman goma sha uku a badar din rabbi ubangiji ana roƙonka lokacin da za ka kawo da azaba kar ka hada da ni a cikin a cikin azaban da za ka yi musu kar ka sa shi wa'annan azzalumai bai ce ba na da alni minhum ba saboda a bayyana sifarsu shi ya ga za a wadda zahiri mawudi al-muzmari kar ka sa ni cikin waɗannan azzalumai suna su ya tafi tan su al-khabisa su al-khabisin talle mugun abu ya ƙare kan mugun abu kyakkyawan abu kuma tsayiba su tsayibin ya zo wajen kyakkyawan abu
وإنا على أن نريك ما نعدهم وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون لقادرون وإنا إن جوبيني إنا مو لقادرون والله منا لإيكم منونا مكا lokacin da za mu yi musu azaba din kuma Allah ya nuna masa lokacin da aka yi musu azaba a bada inna ala an nuriya gama na ido laqadiruna masu iko ne mu nuna maka lokacin da za mu yi musu azaba ne ادفع بالتي هي أحسن السيئة فهو أعلم بما يصفون idfa billati ya azam sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun kai dai halin nan da aka sani ka rike shi halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce maka ولو كنت فزا غليظ القلب لانفضوا من حولك وما رحمة من الله لنت له Allah ce saboda rahama tawa da daga halicce ka da ita sai ka zo mutum mai sauƙin hali ka zama mutum mai sauƙin hali lintalahu wani kun tafaddar ghalizal qalbi da ka zama wani mutum mai kaushin hali mai mugun hali da mutane sun guje ka amma sai ka zama mai kyakkyawan hali to ka rike wannan halin naka in sun maka mummuna kai ka zabuka musu da kyakkyawa amma wannan tun lok ayoyin maka ke na aka koma tun ba koma madina an zare takwabin yakin jihadi ba idfa sayyata bila sanati yanzu maka mummuna abu kai ka zaga da kyakkyawa fai zan na ru'alan mu muka zan bi ma yanzu hura abin da suke fika siwan taka da shi da abin da suke bi siwan da alqur'ani da shi suna kiran ka kai mai sihiri ne suna kiran alqur'ani ai sihiri ne suna kiran ka boka ne ai alqur'ani bokanci ne suna kiran abun qur'ani wai waka ce kai mawaki da irin wannan duka maganganun banza kai hakuri ya rasulullah za mu nuna maka karshen wannan abu a fadar alhamdulillah alhamdulillah
ya Allah to Allah ya mana gafara Allah ya iyayen mu gafara Allah ya Allah ya iyayen iyayen mu gafara Allah ya ji kan malaman mu Allah ya saka ce mu nan mu da alheri Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya sa mu zauna lafiya duk karbin da yake neman ya karya musulunci Allah ya karya karbin duk karbin da yake neman ya danne musulunci Allah ya danne karbin Allah ba mu alherin duniya da lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira البركة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين